بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda aka sani a wato a dukkan ranar juma'a a irin wannan ra- a irin wannan lokaci na karfe tara na safe zuwa goma muna kasancewa da malaminmu a sheik abdulmalik الماجد Khamis eh, don tattauna mana masail ko mu ce mustalahat daban-daban to malam ya ɗauko mana wani mustalah wanda yake tun bara shekarar da ta gabata kina ake ta lugudi a cikinsa ake ta zuba mana karatu har kuma ga muka zo wannan shekara gashi kuma shekarar ma tana kusa ta ƙare malam yana ta yi mana wannan maudu'i wannan maudu'i, maudu'i ba kowane maudu'i ba ne sai wato abin da ake kira al-istimar wato at-ta'thirul istimar fi duwalina ah, au duwal ifriqiya ah, ko mu ce gharbi ifriqiya bi khas ah, wato ƙasashenmu na afirka yadda turawa suka shigo suka yi mana mulkin mallaka kuma suka yi mana tasiri cikin al'amura masu yawa wanda suke da dama to malam ya taho a cikin wannan wato mulkin mallaka ya har ya zo kan gaba ta addini to har yanzu malam dai a ciki yake kuma wannan shine darasi na goma sha takwas bi iznillahi ta'ala wato a wancan sati idan ba a manta ba malam ya tattauna mana wato yadda tasirin mulkin mallaka ya yi a cikin abin da ya shafi rukunan imani guda shida wato yadda wato tasirin mulkin mallaka yake a cikinsa wato i- rukunan imani kan guda shida wato imani da Allah mala yayi bayani akan imani da Allah yadda ake sa wa mutane shakka a cikinsa sannan ga kuma imani da wato annabawa kuka ce manzanni na Allah subhanahu wata'ala da kuma imani da mala'iku da kuma lit- imani da littattafan Allah to gab- eh, guda biyu suka yi ragowa shine imani da ranar lahira da kuma imani da kaddara su ne malam bai samu ya shigar da su ba a wancan sati Eh, malam zai tashi daga wannan gaba sannan kuma bi iznillahi ta'ala zai shiga cikin wato tasirin mulkin mallaka da kuma rukunan imani guda biyar arkanul eh, rukunan musulunci guda biyar arkanul islam sitta kenan الخمس Ah, afwan ar- arkanul is- islam khamsa wato rukunan im- eh, musulunci guda biyar da tasirin mulkin mallaka a cikinsu to yan uwa masu kallon mu da saurare wato a yau dai muna eh, 17 ga watan rajab shekara ta 1000 da ɗari wato shekara ta 1446 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da su maka zuwa Madina wanda ya daidai da kuma 17 har ila yau ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya to ba tare da ɓata lokaci ba zan bar malam ya ɗora mana daga inda aka tsaya kenan tasirin mulkin mallaka wato a cikin imani da ranar lahira akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai gidan talabijin da rediyo na Bonferai da yake a nan Niyami babban birni na jamhuriyar Nijar kenan. da kuma waɗanda suke kallon mu ta kafafen sada zumunta ko ta kafar sada zumunta ta facebook a cikin wajen ƙasa da kuma cikin ƙasa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi da muke gabatarwa wanda muke fara shi daga bayan sallah babba daga lokacin da ne muka fara bayan sallah har zuwa ƙarshen wata na bakwai in za a shiga wata na takwas ko farko farkon wata na takwas ake dakatar da karatu sai kuma in Allah ya sa bayan sallar an sake ganin sa to amin amin muna cikin darasi kuma maudu'i wanda yake mai faɗi kwarai da gaske wato mulkin mallaka kenan wato da tasirinsa ga ƙasashen musulmai da ma ƙasashen da ba na musulmai ba tunda wani lokaci zaka iske abubuwan sai sun haɗu da waɗansu wurare duk da yake muna karatu ne kan musamman ƙasashen musulmai amma wani abu sai ka iske akwai alqadaya almushtaraka akwai alqadaya alkhassa za ka iske akwai abubuwan da ba wai ƙasashen musulmai ɗin suka shafa ba tun da mulkin mallaka ya shafi ƙasashen duniya akwai kuma waɗansu matsaloli wanda sun shafi ƙasashen musulmai ne su kaɗaya to ala ayyati hal satin da ya gabata kamar yadda bayani ya gabata cikin mukaddima cewa mun ɗauko tasirin mulkin mallaka game da rukunan imani guda shidda game da imani da Allah wanda su suna so a kawo ko a ce dai babu Allah kwata-kwata nazariyatul ilhad ko kuma a ce a'a ai shakku game da kasancewar Allah a je a nemo dalilai wanda nazariyatul shak annabawa cikin Qur'ani Allah ya faɗa muna sun yi yaƙe ta ƙarara قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض muka zo muka yi bayani kan tasirin mulkin mallaka game da imani da kuma manzannin Allah wanda Yahudawa ma saboda hasada da, da kuma ƙetare iyaka da ta'addanci har suka ce ma Allah bai taɓa turo annabi ba Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قراءة ابن كثير ده أبو عمرو يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا kenan kuma sai suka yi kokari su nuna ai imani da sashen annaba a bar annabawa kaga yahudawa ba su yi imani da sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Isa ba ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su kuma kiristoci sun yarda da annabi Musa sun yarda da annabi Isa amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ko musulunci ya ce dukkan su annabawan Allah ne wajen imani ba a bambantawa ba zai yiwuwa ba kace kai imani in kace kai imani da annabi ka kafirce mu manzo guda ko annabi guda ka kafirta ba musulmi bane kai ina fata ana fahimta ta shi yasa ma Allah nuna wanda duk ya bambanta tsakanin Allah da manzanninsa ko ko yayi imani da sashen littattafai yaki yin imani da sashen littattafai ko yi imani da sashen manzanni bai yi imani da sashen manzanni ba ba musulmi bane innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض كده بعض الرسل كو بعض الكتب ونكفر ببعض أي بعض الرسل أو بعض الكتب أبن ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا da haka bayyuwa ka ce ka yi imani da sashen annaba baka yi imani da sashe ba ko ka yi imani da sashen littattafan Allah baka yi imani da sashen littattafai wannan kafirci ne shi yasa ba a shakka cewa duk mutumin da bai yi imani da dukkan littattafan Allah ba bai yi imani da dukkan manzannin Allah ba ba musulmi bane wannan babu shakka Allah nace ulaika humul kafiruna haqqa kuma mu za mu ji shakka ba na jin tsoron mu ce mutum kafiri ne kenan malam ko guda ɗaya ne ko guda ɗaya ne ai la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah ne ya ce kafiri ne ba mu da mun ka faɗa ba don haka in ma yaki mutum zai to shi yaki da Allah ala ayyati hal sai kuma imani da littattafan Allah su ma an ce ai imani da su gaba daya wa qul amantu bima anzalallahu min kitab ai wa qul amantu bima anzalallahu min kutub domin ba littafi guda ne Allah ya saukar ba min kitab na dukkan abin da Allah ya saukar ina fata ana fahimta ta ka gani kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kaga kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya akan tauhidi sai shirka ta bayyana zamanin annabi Nuh ko ko mutane sun kasance akan shirka bayan annabi Nuh sai Allah ya turo musu manzanni fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab sai Allah ya saukar da littafi nan ba littafi guda ake nufi ba al-jinsiyya ce domin ba littafin Allah ya saukar da Al-Qur'ani at-Taura Injila Zabura da kuma sauran littattafai da suhufi Ibrahim da kuma waɗansu littattafai waɗanda Allah subhanahu wataala bai ba mu labarin su ba to dan haka ba a cewa an yi imani da sashen littattafai ba a yi imani da sashen littattafai ba amma kullum tura abin suke so mu kafirci ma kaga yanzu an hada bible da attaura da injila a wuri daya amma alhali wa junan suna kafirta juna wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay daga nan zaka gane wannan gamin gambiza ne akai ba hadin gaskiya bane ala ayyati hal sai mu zo zuwa ga imani da mala'iku mun faɗa mala'iku an halicce su ne daga haske kuma ba a cewa a'a me yasa Allah halicci mala'iku kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir za mu ba da misali cewa walillahi almathalul a'la yanzu dan adam yana iya yin wani abu amma sai sa wani ya mishi dan adam fa yanzu misali mutum yana da mata sai ce ta kawo mishi ruwa ai ba dan ba zai iya je ɗauko ruwa bane to da haka Allah ba ya halicci mala'iku bane dan yana da buƙatar dole sai sun yi aiki in busi ba kasawa zai ba wannan ganin dama Allah ne fa'alul lima yurid mun gane wannan ko to dan haka na an ce an wakilta wannan mala'iki game da daukar rai wannan mala'iki yana kula da ruwa wannan mala'iki na kaza wannan mala'iki na kula da wuta wannan ganin dama Allah ne ina fata ana fahimta ta cika ce da izza ta buwaya ta Allah subhanahu wataala sai da kun fai kun sai shi yanzu ga kafiran duniya suna yakar musulmai ko ba haka nan bane to amma sai Allah ya turo mala'iku misali a yakin badar su taimaki mu'minnai ah Allah ba zai iya karewa da su bane wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ko ba haka nan bane sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shi da kanshi faɗa ce walau sha Allahu lan tasara minhum da Allah yana so ya kare da kafirai ai ba wani abu na ga Allah ba sai ya ce walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd dan ya jarraba sashin ku da sashi dan ku tai ku yi jihadi a kashe saura kuma ku je ku yi jihadi ku yaki kafirai Allah ya bayyana mumini na gaskiya da munafiki kuma Allah ya ba ku lada mai yawa shi yasa Allah ya shar'anta muku wannan ba dan Allah kafirai sun gagare shi bane ina fata ana fahimta ta sannan hikiman mala'iku su zo su taimaka muku don ku gane akwai mala'ikun don mala'iki guda inda zai zo da sifar shi kafiran duniya ba ba za su yi mishi ba amma sai aka sifanto su da sifofi irin waɗanda za su shigo duniya wanda kaga nan dan qur'ani ne mun yi bayani wancan sati sai ce wai a ce mala'iki ya yi duniya girma so 70 wai kuma a ce wai ya shigo cikin duniya me matsala mala'iki yana iya siffantuwa da siffa ta adam amma sai ga lade cikin hadisi na sahihi muslim wani sayyidina umar radiyallahu an wai wai an ce jibril ya zo cikin surar dan adam إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وكي كاجيا ويباين ياجو سيأتي واتو أتدرون من السائل سنكتي الله ورسوله أعلم yace fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum wai kaji jibrilu wanda an kace wai cikin hadisi shina da sittatu mi'a jinahin saddal ufuq ya dana da fifike 600 ya cika sararin samariya kuma a cewa ya shigo cikin duniya a qur'ani ma ya bada labarin mala'iku suna shigowa cikin duniya walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam mala'iku ne suka zo ma annabi ibrahim dalilin mala'iku ne ba su cin abinci falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa kaga da annabi ibrahima ya san gaibi da bayyan kawo mala'iku dan mariki wannan kibiyar baka mala'iku annabawa sun gaibi sai gaibin da Allah ya sanar da su ba sani kuma na fahimta ba sannan kuma su da kansu sun yi magana sun kace inna ursilna ila qaumi lut an tura mu halakar da mutanen annabi lut annabi kaga ba ma mala'ika guda ya shigo yawa mala'iku ne rusuluna Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu fiha ma'ana ba mala'ika guda ba bal ma in ka duba shi kanshi annabi lutu haka da suka zo bai san mala'iku bane sai da yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk ina fata ana fahimta ta to kaga qur'ani in zaka farawa ba hadisi ne ka karyata ba in ka ce mala'iki bai yiwa yayi sifa ta dan adam shigo duniya qur'ani ka karyata don da sun ka zo ba annabi ibrahim da sifan mutane suka zo da suka zo ba annabi lut da sifan mutane suka zo to me zaka ce kuma bal ma qur'ani ai bai ce da sifa kaza suka zo ba Eh, a mala'ikun ya ce sun sauko.
a wai abin fahimta da sun zo da sifan mala'iku ai da shi annabi Ibrahim ba zai yanka musu Yawwa.
abin da mutum da in ya ga mala'iki da sifan mala'ika ai ba zai ce ya kame abinci ai abin da yake nuna cewa sun zo da sifan dan adam yanka musu abin da dan adam yake ci wai shi da yake inkarin ma mala'ika guda tun daga a siffarsa an ce kaza Eh.
zai ma iya shigo duniyar ba Mhm.
ya fi girman duniya kuma ba zai yi ba Mhm.
to misali kuma in dai ya yarda mala'ikun har za su zai- eh, wato ba za su sauko ba kaga ya karyata qur'ani kai ta fuskar sun zo a matsayin Ba.
mala'iku eh haka Mm, haka to bayan wannan sai mu je rukuni na biyar kenan Na'am.
shine al-iman bil yawmil akhir na'am imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshe mutum yarda da cewa akwai kiyama yarda da cewa kuma za a tashi kuma Allah zai yi hisabi to in muka duba su turawa 'yan mulkin mallaka na'am an gane ko Mhm.
suna son a ƙiyin imani da ƙiyama in muka duba alƙur'ani in yana zancen rukunan imani guda shidda galibi za ka ga biyar ne yake kawowa a lokaci ɗaya wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir amma gudan shi na kaddara wani daban yake kawo shi inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar da kuma uh, abin da yake cewa uh, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin kaga wannan ya nuna abu ne rubutacce sananne a wajen Allah ala ayyati hal anan su turawa ba sa son ai imani da kiyama ko dai a ce babu kiyama kwata kwata ko kuma a'a a koma ai shakka da cewa kiyama za ta tsayu kenan ko manhajun nafi ko manhajun shakk to duka waɗannan mazhabobin qur'ani ya bada labarin su a ko waɗanda suke da waɗannan aqidu ina fata ana fahimta ta kafirai kuma kafirai suna nuna ai babu wata kiyama a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id suke cewa da ayoyin da suke nuna cewa suna nuna cewa babu zancen wata kiyama shikenan in an mutu an mutu Eh, irin wannan aqida in muka diba ko cikin alqur'ani Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu utu bi aba'ina in kuntum sadiqin suna cewa a'a ai in dai gaskiya na akwai kiyama a kado iyayensu ina fata an fahimci ni sannan kuma sun kace wato eh, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr sun kace ba abin da ke halakar da su sai zamani shine yanzu kafiran zamani suke amfani suke kira nature sai la nature qui se transforme en nature ne nature kenan to ad-dahriya ake kiran su duk da shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce bai dace a kira su ad-dahriya ba yace ya kamata a kira su ad-duhriya to ban san dalilin malam bari amma dai shi haka yace in ala ayyati hal kenan kuma akwai kafirin da suke cewa babu kiyama kwata kwata wasu kuma suna shakka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqin kaga suna zato ne kiyama tana tsayuwa ba za ta tsayuwa ba to kenan kafirai sun kasu gida biyu na'am ko a ce halin su ya kasu gida biyu wani lokaci su yi jazmu da babu kiyama Na'am.
wani lokaci su yi shakka ko ko sashen kafirai sun ce babu kiyama kwata kwata sashen kafirai sun ce watakila to amma duk da suna zaton wai za a yi kiyama shakkar da suke yi kuma suna ganin in ma an tahi kiyamar to yadda duniyar take na'am haka lahirar take Kenan a- a- wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba a cikin suratul kahf wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna a cikin suratu fussilat kenan kaga wato suna nuna cewa ko kiyama ta tsayu to su ne nahnu aktharu amwala amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina suna kiyasin duniya da lahira wanda yana daga cikin abin da yasa da mu'tazila da sauran al-firaq ad-dalla suke kiyasin abin da ake faɗi lahira abin da da kuma abin da yake faruwa a duniya ba dai suke ba in an ce maka lahira akwai abu kaza abu kaza a hankalinka kai dai baka zo kiyama ba ba wanda yazo ya baka labari dan mene za ka kiyasin abin da yazo cikin alkur'ani da hadisai da hankalinka ka ce ka kore da hankalinka hankalinka ya zo kiyama hankalinka ya san abin da za a yi gaibi ne baka san abin da yake faruwa ba shi na daga cikin rukunin imani shi yasa duk lokacin da aka cewa kiyama za a yi kaza kiyama za a yi kaza sai ka ce "Ah, to ai anan duniya bai yiwa to waye ga waye ce maka duniyar lahira ɗaya ne ina fata ana fahimta ta to kaga sai turawa su su turawa ashe gadan wannan sun kai kafin su an yi kafirai waɗanda waɗanda sun kai mana mulkin mallaka akwai ƴan duhuriya gabanin su waɗanda da sun kai mana mulkin mallaka akwai ƴan shakka game da kiyama gabanin su waɗanda da suke da- da shakka game da kiyama akwai waɗanda sun rigaye su shekaru aru aru in ji malam Bahaushe ina fata ana fahimta ta to a nan sai mu gane cewa shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin Qur'ani galibi yana muƙarana imani da Allah da kiyama ba sani ko mun fahimta ba muƙarana yake yi sai ya bar sauran wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin galibi haka yake abin nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر an gane ko kaga yawmil akhir bai ka sauran ba to me yasa galibi qur'ani sirrul muqarana yana daga cikin wato al asrar al balaghiyya al qur'aniyya a cikin surat a cikin suratul baqara innal ladzina hadu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir shine in kaddibi galibi qur'anin biyu yake kawowa alhali ko ba su kadai bane to menene sirri can a cikin suratul baqara inda anka kawo wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir nan da yake magana ce ta munafikai malamai sun yi magana biyu magana ta farko magana ta ibnu ashur yake cewa su munafikai ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace to tana yiwa da sun kace amanna billahi ba su ce wa bi rasulihi ba yace istithqalan saboda nauyi yake musu su faɗi sun ce sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane ko saboda makiyinka in yana kiyayya da kai har da sunanka yana ganin ba zai iya faɗa ba to amma sai su ce amanna billahi saboda shi imani da Allah ya lazimci sauran ko ba a kawo su ba to sai su ketare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su tai zuwa ga yawmil akhir su huta shi wannan ra'ayi ne ya kawo duk da yake wani lokaci suna cewa sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda su bayyana munafincin su idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wadansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da yasa qur'ani yake in mun ka hidda can munafikai me yasa wani lokacin Allah ne da kanshi yake kawo man amana billahi wal yawmil akhir sun ka ce saboda imani da Allah shine asali idan ya kayi imani da Allah to ya zan wajibi kai imani da sauran rukunin imanin guda biyar haka ne ko ba haka ba to shi ko imani da kiyama me yasa Allah yake kawo shi saboda shine yake sawar dan adam ya samu karsashi da ƙwazo da hanzari wajen gabatar da ayyuka saboda in ka san in ka aikata alkhairi za a sakanka maka da shi a ina ne za a sakanka maka da shi a lahira in ka aikata sharri a ina ne zaka ga sakamakon su cikakke a lahira to dan haka ce sa sai Allah ka imani da Allah dan ya rubuce sauran imani da ranar karshe saboda can ne ranar sakamako shi yasa sai yake yawan mu na tsakankanin su to daga lokacin da mutum bai yi imani da Allah ba to kaga bai zai yi imani da rukunnan imani ba ba zai yi imani da addinai addinin Allah ba kuma ba zai yi imani da halatta da haram ba don bai yadda da Allah ba bai yadda da littafin Allah ba bai yadda da dokokin Allah ba bai yadda da komai ba
kuma yana nuna cewa bai yadda da ranar sakamako a shi ke in babu Allah mallam kuma ai babu zancen ranar sakamako ina fata ana fahimta ta to amma ita ranar tashin alkiyama ana kawo ta ne saboda ka tuna an kira shi yawmul akhir ranar ƙarshe waɗansu malamai sun ce li annahu akhiru sa'atid dunya shine ranar ƙarshe na awowin duniya ko lokutan duniya wasu ka ce a'a ba wadda za a mutu ba tunda ita kiyama ranar da duniya za ta ƙare ke ana kiranta yawmul akhir sannan in an tashi ana kiran shi yawmul akhir shi ma saboda mi saboda babu wani yini bayan sa shi yasa malamai sun kai sabani shin yawmul akhir wani lokaci ana nufin yini na ƙarshe na duniya ko ko yawmul akhir bayan duniyar ta ƙare an tashi dukkan su yawmul akhir ne amma akhir bi itibarat wanga akhir bi nisbati ayyamid dunya wanga akhir mutlaqan la yawma ba'dahu domin babu wata rana bayan waccan rana in an shiga aljanna da wuta in an tashi domin mi domin abubuwan da ake auna yini da su da rana babu su fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar ba rana ba wata an ɗauke su wasu malamai suka ce za a haɗe su za a jefa su da cikin wutar jahannama a ƙara mata wato abin nan zafi ina fata ana fahimta ta to da biza a aura babu shikenan yawmul akhir kenan to ala ayyata hal qiyama mawdu'i ce mai faɗi kwarai da gaske in muka duba akwai malami al-sheikh doktor Umar Ashqar ya yi littafai al-imanu billah ya yi littafi daya al-imanu billahi bil malaika littafi guda yi dukkan su ne kunnan imani ko ne sai da hidda mishi ya yi littafi guda shida to don haka zaka ga sunan kiyama yana da munasabata da dama yana da wato kiyama tana da sunaye da sifofi da kuma abubuwan da an kai idafa ta kowane ba wai yinin ya bambanta bane yini guda ne ya an kira shi yawmul akhir saboda yawmul akhir ni rana ce ta karshe yawmul fasl saboda za a rarrabe tsakankanin bayi yawmut taghabun ranar asara mai riba zai samu dan asara zai tafka asara yau ta jahannama Allah kai mu da tsari sannan an kira ta yawmul azifa saboda kusa take azifatul azifa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sannan kuma ana kiranta haqa tabbatatta ana kiranta tamma alghaliba tarin jayi kowa da kowa ana kiranta saha mai taratsi ina fata ana fahimta ta ana kiranta alghashiya li'annaha taghsha alkhalaiq bi ahwaliha tana rufe halittu da tsoronta alqari'a mai kwankwasa li'annaha taqra'ul qulub bi ahwaliha ga sunan dai suna da yawa akwai wani wa'azi wanda ya shahara na Sheikh Mahmud Habibu Kaura kauran namo da na abin na katsina wanda malami ne wanda suna daga cikin malamai na farko na sunna waɗanda kuma sun taimaka mu sunna kwarai da gaske to wani wa'azin shi da ya shahara shine alqari'a wanda yahuza yake jin shi galibi wannan lokacin wa'azin ko ina tun muna yana zaka ji wai akwai mai kwankwasa da ka zo ana tambayar ka sai a ce akwai mai kwankwasa yawwa wannan wa'azin ya shahara zaka iske mutane sun saurare shi kwarai da gaske to ala ayyati hal qiyama tana da sunaye da sifofi imamu al-qurtubi ya ce sun kai kusan ina ganin guda 80 in imam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yace in an bibiya al-qur'ani sun mafi haka to sai mu aje wannan to amma shin waɗanni dalilai ne suke nuna akwai kiyama adillatul ba'ath in ji malamai malamai suke cewa in ka ɗauki alkur'ani ya kafa dalilai masu yawa da suke nuna akwai kiyama daga cikin su akwai waɗanda suke nuna babu halitta ma'ana babu babu kiyama na farko daga cikin dalilan da suke nuna akwai kiyama saboda halittar ɗan adam daga farko bata ba Allah wuya ba dawo da ita ba zai ba Allah wuya ba ba sani ko mun fahimta wanda ya abu babu shi to dan ya lalace gyara shi ba zai ba shi wahala ba ko haka nan bane kamfanin da yayi mota yin mota sabuwa can da babu ta shi yafi wahala ko ko in ta baci a gyara ta in ta baci a gyara ta yafi sauki to shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halice ku tunda shi ya halice ku to kuma zai iya mayar da ku afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ka gane ko a'a Allah subhanahu wata'ala ba zai bashi wahala ba tunda bai bai wahala ba bai kasa ba wajen halittar ku to kuma zai bai zai kasa ba wajen dawo da ku wannan na farko kenan abu na biyu wanda Qur'ani yake kafa hujja da shi shi ne Allah ya halicci halittun da sun fi girma kenan ko wanda ya halicci babba halitta karami ba zai bashi wahala ba ko ba haka nan bane Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas an gane ku kenan ku awalam yaro anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum tunda in Allah halicci sama yana iya maida su to ku mutanen da baku kai su ba in ya halicce ku yana iya maida ku bi qadirin ala an yuhyi al-mauta in mun ka duba bi qadirin bi qadirin sai ka dauke shi a cikin suratu wato yasin an gane ko bi qadirin in ka koma kuma cikin suratu al-qiyama bi qadirin ala an yuhyi al-mauta da kuma cikin suratu al-ahqaf bi qadir amma cikin suratul isra qadirun ne babu ba'un ga alramma mai har da alqur'ani mun gane wannan da kyau to kaga dai a takaice tunda Allah ya halicci abin da ya fi mu girma to kinan ko Allah zai iya halittan mu to madalla abu na uku daga cikin dalilan kiyama shine wato Allah subhanahu wata'ala yana nuna muni cewa akwai kiyama ta fuskar waɗansu sun mutu a nan duniya Allah ya rayar da su amsila ne Allah ya bamu cikin bakara Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan kun mutu sannan ɗaya daga cikin yan bani Isra'il guda da ya kashe guda Allah ya rayar da shi fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum sannan wannan mutumin wanda ake kira Uzairu duk da yake sunan shi bai tabbata Uzairu ba amma dai wani mutum na wanda ya shudi akan wata alƙarya yayi mamakin wannan alƙaryar ta ruguje da ita abin cikin ta Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha kaga Allah ya kashe shi kuma Allah ya rayar da shi annabi Ibrahim ya nemi Allah ya nuna mai yadda yake rayar da matattu ba yana shakka ba a'a cewa ya rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake yi bai ce Allah hal tastati an tuhyil mauta ba an gane ko Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أمثلة ليغا سنن الله يا بايد دسو an gane ko wato na yadda yake rayar da batattu kenan ku rayar da ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida to waɗanga dalilai ne sannan kuma daga cikin dalilai da alkur'ani yake bayarwa shine cewa wato kamar lokacin damina lokacin damana wannan shi ma alama ce ta kiyama tsiro a sashe cikin ƙasa busasshe ya fito ya rayu ya girma ya kai inda zai girba a girbi kuma ya koma cikin ƙasa kuma ya koma ƙasa kuma wata shekara Allah ya saki tayar da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yana nuna cewa kamar duk damana tana tuna mana da kiyama duk lokacin da shuka za ta fito alama ce ta kiyama Allah subhanahu wataala yake cewa وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج ka gani amin amin kenan waɗannan dalilai ne da suke nuna akwai kiyama to don haka rashin su tura abin suke so ka yi imani da kiyama dan mutum in bai tsoron sakamako zai yi aiki ba zai yi aiki ba wanda bai da akwai aljanna ba zai yi ko ba haushi cikin karin magana yace don me ake sallah yace ba don lada ba dan in ka samu lada ina zaka aljanna to wannan ya kamata mu fahimta ashe da kaga mutun na ta ko dai in ka ga mutum yana ta'addanci a duniya yana cin haram yana zalunci bai damu ba ko dai ya zamanto bai yarda da akwai kiyama ba ko ko imanin nashi ya ce ya yi imani amma ba imani na gaskiya ba imanin yana da rauni shi yasa kake ganin kiristoci yanzu misali da yahuda kasa cikin aqida su akwai kiyama amma irin abin da suke yi yana nuna qul bi sama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa sai al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi imani da kaddara ta Allah ko ta alkhairi ko ta sharri ita kaddara Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara abubuwa ya san su amma gaibi ne na Allah ba wanda ya san me Allah ya kaddara to sai turawa suke son su nuna yan filosof tunda kaddara an ce Allah ya riga ya kaddara yan wuta yan wuta ne yan aljanna yan aljanna ne to kowa je bacci to ya anka ce kowa je bacci wai da an tashi kiyama ina yan aljanna kawai sai Allah ya ce ku yi aljanna ina yan wuta sai ku yi wuta kafirai sun taba kafa hujja da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala musu raddi Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una mushrikai da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure su ta fuskar dalilai sai suka ce kai ba shikenan law sha Allahu da dai Allah ya so ma ashrakna da mu shirka ba wala aba'una da haka ba mu lahiya sai Allah ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana ana fahimta ta su sun yarda su kafa kaddara game da lahira amma ba su da su kafa kaddara ba game da duniya kaga za su tashi su yi bincike su karanta technology su karanta wane ne su karanta wane ne su karanta wane ne kuma sun yarda su yi kotu idan mutum ya kashe ba su kafa mai hujja da kaddara idan mutum ya saci kuɗin ƙasar su an gane a ƙasashen su ya saci kuɗi a ƙasashen su ba a kafa mai hujja da kaddara suna da kotu ba ta yarda da kaddara ba za ta yi mutum hukunci amma addini na Allah da kiyama da suke cewa a yarda da kaddara shi yasa dan filozofi mai karatun filozofi in ya zo ce a duk abin da Allah ya kaddara zai sami mutum sai ka ce mutum yanzu ka daina neman abinci ka je gida ka yi bacci duk abin da Allah ya kaddara zai same ka zai same ka karatun filosofi ma ka daina in Allah ya rufe sai ka zan professor a filosofi za a kwankwasa kofar gidanku a ce maka kana bacci a ce maka a kai ne wani eh to Allah ya kaddara kana daga cikin masu samun wannan certificate din dauki kaga bai yadda da wannan ba ya yadda shi kokari yayi noma ya je ya nemi abinci yayi kere-kere ya kamfuna ya komai kuma yayi kotu in an yi banna ya hukunci nan bai kafa hujja da kaddara ina fata ana fahimta ta to su turawa saboda tasirin rashin imani da kaddara sai suka kirkiro wani abu da ake kira inshora shine assurance ita assurance kala uku ce a manya akwai al-ta'min at-tijari akwai at-ta'awuni akwai al-ijtimai in ka diba cikin doktora da aka rubuta a kasar Saudiya ta abin nan mustajiddatu zakka ta Abdullah bin Mansur al-Ghufaili akwai at-ta'min at-tijari assurance ta kasuwanci wadda jamhurin malamai kashi 99 cikin 100 sun ce haramun ce shi ne mutane su bude kamfanin inshora su zamanto in suka amshi kuɗi ga mutane kuɗin sun zan nasu zamba za su biya ma'aikata su mallaki kuɗi wannan bai dace ba akwai at-ta'minu ta'awuni shine wato ta'min inshora ta taimake keniya shine mutane su rinka zuba kuɗaɗen su amma kuɗin mallakar jama'a ne su masu aiki a kamfunan suna da biya suna da haƙoƙinsu za a basu amma kuɗin ba nasu bane to wannan ta'awuni kenan akwai at-ta'minul ijtima'i inshora social wanda kaga za ka gwamnatoci suna da kamar wuri wanda suke aje kuɗi ma'aikata ana cire wani abu cikin biyan su ƙarshe idan suka uh, samu wata wani hatsari ko ko suka samu uh, abin nan ko suka mutu zaka iske ana taimaka ma iyalansu to shi wannan shi ma ta'amilul ijtima'i ne an yarda da shi saboda dukiyar da ka zuba za ta amfani waɗansu bayan ka ina fata ana fahimta ta to amma wancan tijari mallakar dukiya zaka yi shi yasa to su turawa at-ta'minu tijari shi suka yi saboda mi saboda su musu yadda da kaddara ba na farko na biyu kuma hanya ce ta mi sai a kwatsace kudaden al'umma yanzu mutumin da ya zuwa shi kuɗi shekara goma a inshora bai taɓa yin accident ba ko kuma ko ya yi accident bai taɓa zuwa ba don ko ya je wahala ɗaya zai sha ba za a bashi kuɗin ba ba za a bashi haƙƙin shi ba to sai ka gani kenan mutane da za su zo da su nan da nan sai su samu maƙudan biliyoyi amma kuma su yi aikin komai ba ba sani ko an fahimta ba to a nan kaga su turawa yanzu kasashen su masu wannan sana'ar sai suka haɗa kai da gwamnatoci za a tilasta mutane sai sun zuba kaga akwai inshora ta lafiyar jikin dan adam kaga ka sai inshorar lahiya ana na ana sai mutum ya sai ta ƴaƴan shi ya sai ta matarsa ya sai ta kare in shi na da kare ya sai ta kyanwa ya sai ta mota ya sai ta mi sai ka iske mutum gaba ɗai saboda bai yadda da kaddara ta ubangiji ba duk inshora ta kwashe kuɗaɗen ita ko gwamnati tana jin daɗin haka saboda kullun turai in kana nan bashi gwamnati take binka in ka ce zaka bar kasar biya bashi ba zaka iya bashi ba ka zama na bawan su shi yasa al'ummomin su galibi cikin bashi suke rashin imani da kaddara mu ne yanzu mutum na mutuwa sai a ce a kaddara ce ko ba haka nan bane ba mu ce ba a ba a bincike ko wani abu amma dai mu saboda imanin mu da Allah abubuwa da dama muna bar mu Allah ko an zalunce mu kai abin da ma ba wai kuskure bane mun sa haka aka yi sai mu ce mun bar mu Allah ba shi kenan ba ina fata ana fahimta ta to turawa ba su yarda da imani da kaddara ba sai an je an yi ta wasu researchin ayi kaza ayi kaza kuma sai suka kirkiro inshora saboda a tsace kuɗin mutane na al'umma waɗansu mutane su mallake su su ko mutanen su yi aiki da gwamnatocin turai don a bautar da mutanen turai ana bin ka bashi baka da ta cewa Allah kai muna tsari to malam waɗannan su ne bitar abin da muka yi sai yanzu za mu zo cikin tasirin mulkin mallaka game da rukunan musulunci guda biyar rukunan musulunci guda biyar ga sunan alkur'ani ya faɗe su ga sunan cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai daban-daban hadisi na abdullahi bin umar bin al-islam ala khamsin in kadiba za ka gani shi cikin sahih bukhari sahih muslim ga sunan da cikin littafan sunna ka na farko kalimar shahada na biyu sallah na uku zakka na hudu azumi na biyar haikin haji waɗannan su ne rukunan musulunci guda nawa guda biyar to turawa da suka zo ƙasashen musulmai suka iske akwai waɗannan to sai suka yi ƙoƙari inda du'a akwai matsala sai su ƙara ta kamar tsaga ce akwai tsaga sai a ƙara barkewa abu shi ƙara lalacewa inda kuma babu tsagar so suka yi sai sun yi tsagar muna ganewa to yanzu kalimar shahada za mu yi bayani akan ta mu ɗauki koda nukta guda uku ne saboda yanayi da lokaci game da azumi da sallah kuma mu ɗauki koda nukta ɗaya ko biyu game da zakka ma mu ɗauki ɗaya ko biyu game da hajji abin nan hajji mu ɗauki koda nukta guda ko biyu abin da lokaci ya bayar kalimar shahada ita ce mutum shi ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kalimar shahada abu na farko turawa sun iske da yawa daga cikin musulmi suna da kuskure manya guda biyu na farko kuskure na faɗa na biyu kuskure na sanin ma'anarta kaga mu nan yanzu in ka ɗauka bari batun wai mutanen gari an gane ko mutanen gari don hadda mawaka zaka iske suna kalimar shahada an gane ko masu kiran sallah ma da yawan su basu iya faɗar kalimar shahada ba in ka ɗauka zaka ji mutum shi na kira ashahadu Allah ilaha illallah illallah ashadu shi ashadu ai sinu ne mai da shi illallah ba ya mai da Allah illallah suna nan to kuma mai kiran sallah ne fa kenan kaga muna da rauni musamman wajen idan bamu iya faɗar kalmar shahada da kyau ba to ina ga kuma sanin ma'anarta wani malam sai ba da hujjar cewa shi har sanna sanna a ya bari in ya zo kiyama yana bayani mu ba bukatar lokacin mu game da shi in ya zo lahira ya hodi ya ce harshen shi ne bai ai ba matsala ta ba ba dai yana jin tsoron dan sanda ba da jandarma da dogari amma bai jin tsoron mala'iku bismillah ka aje lahira a'a bar shi dai ai akwai mutanen da babu abin da ke gyara su sai an yi mugun karo sai an yi karon batta bar shi eh almuhimmu ashhadu an la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah ba a ce la ilaha illallah dole ka koyi yadda zaka kudin kalmar shahada kai a matsayinka na musulmi ko kana kiran sallah ko baka kiran sallah mun gane wannan da kyau to kenan kalmar shahada me take nufi an ce wani mutum ya aure wata mata ba ta yi karatu ba shi kenan in ta yi hamma cikin jahiliya sai ta ɗura ashar ta yi zagi sai ce kai jahila ce ke in an ka yi hamma kalimar shahada ake yi duk da yake babu wani nassi shi a fahimta shi sai ta ce la ilaha illallah yanzu da ta yi hamma da tana tana dura ashar tana zage zagen sai ta bari ta tafka baci yanzu sai ta bari sai ta komo ko da ta yi hamma sai ta ce kalimar shahada kalimar shahada kalimar shahada miji na mijin tana kusa to kaga ta yi kokari ala ayyati hal abin da nake son in ce anan kalimar shahada ma'anarta murakkabatun min nafin wa isbat kamar yadda malamai suke cewa la ilaha nafiyu ne ka kore dukkan wani abu wanda ake bauta ma har Allah sai ka ce illallah ka tabbatar da bauta ga Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta in ba Allah subhanahu wataala ba sai ka ce muhammadur rasulullah akwai wani kasan wani dan abin da dan larabci ga ce muhammadun an ka rubuta dun idan tanwini ya zo ra'un ta zo bayan shi akwai idgham da ghairi gunna muhammadur rasulullah to kaga da muhammadur rasulullah sai ku ce muhammada rasulullah muhammada rasulullah kiran sallah ashhadu anna muhammada rasulullah to malar kafin a je gaba nukuda akan ita shi wannan kalmatu shahada bangare da aka ce akwai annafi to akwai wanda zaka ji ya kawo annafi ya yi shuru la ilaha bai cike da illallahu ba a'a shi wannan ba za a kafirtar da shi ba na harko tana yawa bai ma san ma'anar ba ɗaiki nan na biyu kuma tana yawa ya sani amma da ce la ilaha shi ba yana nufin ya kore dukkan abin bauta ba a niyyarsa ba haka yake nufi ba sai dai a ce mai bai dace ya amfani da niyyar ita kadai bai isa zuwa ga wato al-isbat yawa saboda ba a kafirtar da mutum da abin da bai zo cikin kasdukin shi ba sai dai shubha tun kuɗi ta ake yi to kenan in ka ce la ilaha illallah ka kore dukkan wani abu wanda za a bauta ma in ba Allah subhanahu wata'ala ba muhammadur rasulullah ka tabbatar da manzanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbatar da tauhidi kuma ya tabbatar da bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ka kore bid'a da biyar duk wani mutum wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mun gane wannan da kyau to amma mi turawa suke so yanzu turawa da suka zo suka iske mutane suna da rauni sai suka yi ta taimaka ma yanzu in ka diba duk kasashen da suka iske musulmi sai su koma bayan arna sai su taimaka musu don su rinjaye musulmi yanzu in ka dibi kudancin Najeriya da arewacin Najeriya kullun turawa suna taimaka ma kudancin Najeriya musamman inda karna suke da waɗanda ba musulmi ba saboda a rinjaye arewacin Najeriya in ka zo duk inda arna suke waɗanda ba musulmi ko da ƴan kaɗan ne minority minority su suke taimaka ma su ba su mulki su yi ta kokari waɗanda ba musulmin nan ba su tattare ko ina da ko ina saboda nan ne za su samu biyan bukatar su a duka duniya galibi in ka je duk inda akwai musulunci sai dai inda zaman to ɗari bisa ɗari musulmai ne ba yadda za a yi to sai a nemi kuma fasikan musulmi waɗanda ba su ramu da musulunci ba kaga abu na farko kenan na biyu ya sun ka yaƙi rukunin musulunci sai suka zo kaga yanzu musamman irin ƙasar Turkiya malaman tarihi suke ba da labari cewa da suka zo sai suka hana aikiran sallah da yaren larabci sai suka ce ai da yaren Turkiya kaga ba a cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah da yaren turkanci za a yi to kaga kenan mi ake nufi kaga ai an yaki addinin musulunci a fakaice kwanaki ma na samu akwai wani kilif da ya ta yawo wani ba Allah shi sallah gaba ɗaya da yaran su eh shi sallah da yare wannan wata mas'ala ce wanda waɗansu sun kafa hujja da ita har cikin fiqh sun ce ana karanta qur'ani bil ajamiyya da an ce wa innahu la fi zuburil awwalina wannan wanga dai ai su turawan da gangan suka yi shi musulmi ne misali to su ai kafirai ne ya za su yi su raunatar da musulunci shi ne abin da suke so su kai gari shi tunda sun san cewa yaren larabcin shine yaren koyan addini madalla kenan gara a nisantar da mutane daga fadar kalimar shahada to kaga wanda yana daga ciki kuma sai suka nuna muna mu kai mu boko su karanta turanci su iya fadar english da faransanci amma ba mamaki bane dan an samu mutum dan kadan ya kai shekara 30 40 ya yi zan profesa dokta a turanci in dai bai iya faɗa kalmar shahada ba there is not problem munan in dai mutum zan profesa ya iya faransai ya iya faɗar faransanci da kyau don bai iya kalmar shahada ba bai iya sallah ba ba wata matsala ba ce akwai matsala to kaga hanyar da suke bi su yi mi su yaka kuma sai suka iske dattijawa na afirka sai an ka ce to ku yanzu tunda ba ku iya faransanci ba ba ku iya zuwa lakol ko makarantar boko ku yanzu za a kirkiro muku kurdadi akwai wani abu kurdadi aka ce mai tsoho da shekara 65 70 sai ya tai wajen kurdadi sai sai karantawa manya manya sai a zo sai a ru- a fara rubuta musu letter alphabet sai a rubuta musu a b c d e f suna faɗa su faɗi can wani an ce q ya ce kai ya babu hakura Subhanallah.
baka iya alhamdu kana nan kana kokarin ka iya kai kai din wa yanzu sai a zo wajen conson da silab wa- harufan da ba da wasali da wadanda ba na wasali ba sai a fara koya musu eh an ka zo an ka fara koya musu sai a fara koya musu har da kukan awaki da kukan dabbobi sai a koya musu eh an ka zo ba sai a hada ta da be da ibe da mai aksan da aksan shafo da aksan miye duk a watsa musu sai a ce ba bi bo be be be sai ga latizu ya zo ba bi bo be be ma mi mo me me me me wai da cizo mai shekara 65 mai kawai ta wajen malla a koya mai karatun qur'ani shi iya kai baka iya karatun sallah baka ta ana koya maka ba bi bo bo be be Subhanallah.
me wannan to kaga wannan ta fuskar tasiri kenan muna gane wannan da kyau to yanzu game da kalimar shahada kuma sai suka yi ta kokari kada musulmi su gane ma'anarta da kyau su yi aiki da ita sun hiso dai a ce a'a eh, addini bai da alaka da tafiyar gwamnati saboda a bar azzalumai ko kafirai su jagoranci mutane ko ko fasikan musulmai su jagoranci mutane sai a bata addinin gaba daya kaga kenan alhali imani in kayi imani duk abin da zaka yi Allah zai maka hisabi akan shi ko aikin gwamnati ne ko ba aikin gwamnati bane kaga ka samu wani babba daga cikin masu mulki malam sai ya zo ba wani abu da zai iya ma na addini haka mhm karanta ayoyi duka bata su mhm suratul fatiha Mhm.
tare ita ce dole wajibi mutum na'am ya iya ta yi sallah da ita Yawwa.
Amma in ka tsira su malam babu wanda zai iya kama amma aya Allah guda.
akwai akwai Aya abin guda akwai abin tausayi Allah da ya kyauta kuma Allah ya bamu ikon gyarawa cikin karkashin kalmar shahada sai suka ɗebo aqida su ta nihilism nihilism wato negativity total duty ma'ana babu Allah kwata kwata sai sun ka watsu mana shi cikin boko aka na- ana karantar da yara yanzu in ka diba cikin filozofi wannan shafitar na religion ana kawo nihilism akwai wani uh, dan fi- dan filozofi uh, na kasar almaniya ana kiran shi nietzsche sun ce yana da wani takobi da yayi yayi hoton takobi da jini wai aka tambaye shi menene yace ya ji ya kashe ki Allah jinin Allah ne annan yana so ba ilhadi kenan.
ilhad wal iyad billah Allah ya tsare to wannan nihilism ko nihilism kin nan ka gane ko shina nan ana karanta suwa to wata hanya ce shi yasa kake ganin wannan abin daga lokaci zuwa lokaci yana mi yana faruwa in ka dibi yanzu abin da ya faru a America yan kwanakin nan a lokacin nan kwanakin nan kaɗan in ka ɗauki wata shida zuwa yanzu za ga waɗannan abubuwa sun maimaitu amma yanzu an ɗan fara gyara musu zamansu Ƙwarai kuwa.
Joe Biden shugaban ƙasar Amerika ya fito ya ci ga duniya ba wata fawa a duniya da ta isa ta yi gaba da gaba da Amerika. Me yake nunawa?
Ya- Kaga nan ya yana ka- fito da- ya kalubalanci Allah subhanahu wa Ƙwarai ta'ala.
kuwa.
To ana nan ana nan yan kwanakin nan sai aka yi wani babban taro a jihar California na fitar da fina-finai waɗanda suka fi a ƙasar Amerika. A- Wato a- a- abin da jihar California. An gane ko waɗanda ake kira 'yan Hollywood.
Mm, Hollywood kalima ce wadda an haɗa ta ne ba kalima guda bace da English.
na'am.
Holy Murakkaba.
ka gane ko murakkaba wato wani icce ne kore-kore mai yin fulawa shi ake ce ma holy. In tabe holy da Na'am.
English kala biyu ne.
Eh, In an ka ce holy ana nufin wannan icce da ash da o da l da l da y Na'am.
kenan h o eh, l l y Na'am.
akwai holy da H-O-L-Y holy wanda L ɗaya ne, to shi holy mai L ɗaya. An gane ku Na'am.
yana nufin wato abin da yake tsarkakakke, holy Quran.
Na'am. Ewa.
An gane ko sai, Ƙwarai.
kana ji ko, to shi kuma wancan holy, holy, an gane ko?
Na'am.
Abin da yake nufi yana nufin wannan icci.
Na'am.
To wood yana nufin kuma katako Na'am.
W-O-O-D. To an ka ce Hollywood kamar katakon wannan iccen mai hore. Kaga ai bai da wata ma'ana.
Gaskiya.
Tunda da Faransanci in an ce wood shine buwa. Buwa kamar katako B-O-E-S. holi kuma wani ice ne da ake kira u ba wancan u ta ina zaka ba h h o e x inda zaka fassara shi karara da sai ka ce buwa du buwa du haka da zaka cewa amma Hollywood yana nufin wani kamfani ne na kasar Amerika mai kula da fina-finai. In ka shiga wajen bincike za ka abin da ake nufi da Hollywood da American films. An gane ko? Da American films wato kamar ko da American abin nan da American films industry. Wato industry wato kamar wani babban kamfani na na Amerikawa. wanda an ka aje shi a Hollywood a wannan wuri. Kenan kaga Hollywood ta tashi daga katako ko iccen wannan karamin icce mai yin fure ya koma zuwa ga wata wani wuri industry. To kaga sai yan Afirka su ma sun fita sun ɗauko Hollywood wai akwai yan Kannywood. Kaga Wood kin nan yana nufin kenan na Amerika ne sun ka ciro sun ka kawo. To ɗai daga cikin su sai ta yi suka zuwa ga Allah lokacin da an kai wannan biki. Ana kiranta Nikki Plaza. Nikki Plaza da ta zo ita ce za ta gabatar da waɗanda za a ba. Sai ta zo ta nuna akwai masu manya-manyan notes kamar suna da wato daraja da za a ba su. Sai ta ce wane shi na da daraja kaza, wane shi na da kaza, wane shi na da kaza. Sai ta ce Allah, the creator of universe. Allah wanda ya halicci duniya, creator de l'univers. Zero mentions. Zero mention. Allah ya tashi tutar babu bai da komi. ta ce kuma ba abin mamaki ba ne paske shi wannan garin nasu na los angeles ta ce sunan shi goldestown goldestown dibo alarama an gane ko in an ka ce gold god gold godless town in an ka ce god tana nufin allah town tana nufin gari to less din nan mi take nufi shine kishiya in an ka ce use utiliser mm -hmm. abu mai amfani mm -hmm. useless abinda bai da amfani to godless garin da Allah babu shi ba a yarda da shi ba ya tashi tutar babu town garin da ba a yarda da akwai Allah kwata kwata ba sai sun kai tabi sun kai dariya ana barahaza ana reshewa to wannan ba a yi ɗan kwanaki ba sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya tado musu da wuta wutun nan ta zo ta yi rabajen garin kwata-kwata kuma har yanzu ba ta tsaya ba wannan bayani ba zai kare ba saboda lokacin mu ya abin ga amma wai mun san abin mamaki kafin mu kai karshe tun da sati mai zuwa tana yawa mu zo mu dan yi bita akan wannan malam abin ban mamaki abin ban mamaki masallacin da a cikin garin bai kone ba to ita ce ta ce godless town gari ne wanda Allah bai da gida sai Allah ya kone gidajensu amma sai gidan Allah ya bayyana ko baki ne.
To madalla wannan yake nuna cewa duk wanda yake takala Allah ya yi hattara. In ba kana jin labarin Allah ya kare da adawa za mu zo bayani su fir'auna to yanzu ba su fir'auna ba ga ka jihar California an taba Allah kaga abin da ya faru dan haka in kafirci ka kashi in mulki ka kashi in kuɗi ka kashi in mami ka kashi ka tabo Allah wallahi tallahi ba ta ma daɗi gendarma na iya halaka ka balantana in Allah ya turo ma bala'i gendarma billahi alladhi la ilaha illa huwa kai bari batun jandarma hitsari yahi karhin ka tutu yahi karhin ka saboda Allah ce mai hitsari tsaya ga ka hito tutu ga hito yanzu da kana ganin kato na kuwa shi na wayo ni wayo kana a bi domin doktor doktor shi baka ni kai da tutu yahi karhin ka da hitsari kana son kai ka ce kai fito na fito da Allah waye kai malam mu tsaya bakin nan saboda lokaci wannan taro da sun kai sunan shi da 2025 golden globes award Pri ne wanda an kai na 2025. Kaji abin award shine pri. Allah shi muna mai kyau. Don haka malam mu bari karatun nan tun da lokaci ya macike sati mai zuwa tun da shikashikan musulunci gudana an ka taba ana iya dan tashi su ma kansu ya an karkare su sannan sai a shiga cikin wani maudu'i shi ma a dan takaita shi tun da shekara ta hawara ban kwana abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik to masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai yadda mala ya ɗauko wannan bayani masu matukar tasiri cikin zuciya kuma lokaci ya wato yi dole ne a nan za a yi haƙuri a tsaya tunda in Allah ya kai mu rana juma'a irin wannan lokaci daga karfe tara zuwa goma malam zai dawo ya ci gaba tunda a cikin rukunan musulunci guda biyar ɗaya ne ma aka ɗauka shi ma ba a gama bayani a kansa ba lokaci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga haɗawa cikin waɗannan halaka tsare bakunanmu da zukatanmu daga yi wa Allah fito na fito sannan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin waɗannan miyagu azzalumai ya tsare ƙasashenmu na musulmai gabaki ɗaya daga sharrin su wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah kuma ya tsare mana imanin mu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata mu da imani ya sa mu mutu a bisa shi kan imani kuma ya tashe mu a kansa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته